الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 25 ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma 22 ga watan 11 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi a cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am akan yi shi dai yin asuwaki suna ce mustahabba gane ko suna ce wadda aka so mumini ya razance ta a rayuwarsa kuma daga cikin sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin faɗarsa da yake cewa laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu Allah ya ce in ba dan kada na tsananta ma al'ummata to da na umarci su da yin aswaki tare da kowace arwalla jin tsoron kar abin ya zamanto tsanani akan al'umma shi ya sa manzon Allah bai umarci mu ba don haka wannan yana nuna cewa sunna ce mai ƙarfi haka a faɗarsa da yake cewa laula an ashuka ala ummati la'amartuhum bisiwaki inda kulli sala yace in ba dan kada na tsananta ma al'ummata manzo Allah yace da na umarci su da yin aswaki a gun kowace sallah don haka waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar mana mustahabbancin yin aswaki a lokacin arwalla haka lokacin da mutum zai yi sallah idan aka tada ikamar sallah misali mutum ya sa asuwaki ya dan goge haka lokacin da mutum ya falka daga bacci domin hadisi ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya falka a cikin dare manzon Allah yakan dau asuwakinsa ya goge ba hakoransa haka Aisha Allah ya kara mace yadda tana fada idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gida farkon abin da ake taryan shi da shi shine aswaki don haka sunna ce mai karfi a waɗannan wurare kuma haka lokacin da mutum zai karanta alkur'ani to an so ya yi aswaki da sauransu don haka dai a takaice sunna ce mai karfi amma dangane da gwargwadon tsawon shi ban san wani dalili ba akan haka baya ni na'am kamar misali kai ne ka bi limami limamin da baya zaman hutu a cikin sallah shin kai ma mu za ka iya yi kwarai da gaske kasancewar limami baya yi baya nuna cewa mamu ba zai yi ba kuma wannan baya nuna cewa mamu in yayi ya saba ma limami don limami ya bar wata sunna daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in mamu ya aikata wannan sunna bai saba masa ba wannan daidai yake da kabu limamin da yake sakin hannunsa kai ai ba za a ce baka saki hannunka da abin da ya kama da haka ko limamin da baya du'a'ul istifta ko limamin da a ƙarshen tahiya baya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka baya nuna cewa mamu ba zai yi ba na'am
kamar abin da mutum yake ba da ke
wani misali kai ne ka yi noma ka samu amfani amfanin bai kai ba gwargwadon zakka shin akwai wani gwargwado na sadaka da za ka yi an so ka yi sadaka ka ɗau wani abu daga cikin abin da allah ya azurta ka da shi na kayan gonar ka yi sadaka amma babu wani gwargwado wanda shari'a ta iyakanci iya abin da kaga za ka iya ɗauka ka yi shine za ka yi sadaka da shi an gane ko in ma gaba ɗaya kake da ikon yin sadaka da shi kai sadaka da shi gaba ɗaya kana da lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala sai dai a takaice dai babu wani gwargwado da shari'a ta kayyade na in bai kai zakka ba in ya kai zakka ne shari'a ta kayyade a dukkan misali tiya goma kenan tiya ɗaya za ka bada shi ne kushirin abin da kenan ka samu na'am shi ana abin da muke so mu gane da ya ce an rakibu shaifanu warraki ba ni shaifana ne sai ya ce warrakabu salatar kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matafiyi shi kadai shaidani ne masu tafiya su biyu shaidanu ne ma'ana masu bulaguro mazan Allah ya ce ayari ma'ana matafiya shine mutum uku daga uku abin da ya gaba wannan kenan in har babu wani uzuri in ka buga ka buga ka ka rasa abokin tafiya kuma tafiya ta kama anan ba laifi kana iya tafiya kai kadai haka amma ba tare da wani uzuri ba ka yanki daji kai kadai ka ringa tafiya to wannan baya dacewa an gane ko baya dacewa domin aiki ne daga cikin ayyukan shaidani domin ba komai ya kai ka zuwa yin bulaguro kai kadai face shaidani don haka kuma duk abin da shari'a ta ce a yi ko ta yi hani akwai hikima yana daga cikin hikima a nan malamai suka ce mutum yakan iya haɗawa cikin wani haɗari wanda yana buƙatar taimako da agaji kaga in kai kaɗai ne wannan sai dai abin da Allah ya haka in kubi ne ɗaya wani uzuri ya faɗa ya same shi kalla ne wannan ɗaya ya iya wadatar da shi akan wani amma aƙalla in mutum biyu ne insha Allah za su iya kawo taimakon su da agajinsu don haka dai bai dacewa mutum ya yi bulaguro shi kadai ba tare da wani uzuri ba shi kenan a nan abinda ake nihi da kai kadai misali mutum ya hau babur shi kadai ko ya shiga mota shi kadai ya yi bulaguro ko shi kadai kawai tafiyar kafa ya yanki daji amma in kamar misali motar kasuwa ce daman ai ayari ne jama'a ne gane ku kenan kuma ko da a ce misali motar kai kadai ne amma in ya kasance motoci ne da dama za su tafi ko kuma kan baburkin kai kadai ne amma babura ne da dama za su tafi to wannan ba a kiran ka mai bulaguro kai kadai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jihad wato mun tsaya ƙarshen babi na arba'in da biyu wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na halaccin bulaguro na mutum biyu shine malam ya zo mana da hadisin abu kilaba shine abdullahi ibn zaid aljarmi daga malik ibn al-huwairis allah ya kara masa yadda na faɗa in sarraftu min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faƙala lana ana wa sahibin li ya ce na juya daga gun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'ana lokacin da za mu koma gida domin takanas shi malik ibn al-huwairis wato ya taso daga garinsu da shi da wasu abokansa suka zo suka zauna gun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a kwana da kwanuka domin su koyi ibada a aikaci. to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga dai sun na begen komawa zuwa cikin iyalinsu manzon Allah ya ba su izinin cewa suna iya komawa gida a yanzu to lokacin nan shi Malik ibn al-Huwairith yake cewa na juya wato gabarin gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yake faɗa gare ni da wani abokina na maza Allah ya ce da mu azina wa aqima wal ya umma kuma akbaru kuma idan lokacin sallah yayi maza Allah ya ce azina ma'ana ɗaya daga cikin ku yayi kiran sallah wa aqima sannan kuma ɗaya daga cikin ku ya tada iqama wal ya umma kuma akbaru kuma wanda yake mafi girman ku maza Allah ya ce limancin ku saboda a nan sun daidaita a wajen fahimtar addini saboda iya kwanukan da suka yi duka kwanuka ne ɗaya abinda suka koya ɗaya ne don haka a nan maza Allah sai ce wanda ya fi shekaru kenan daga cikin ku maza Allah ya ce limanci wanda kar mu manta bayani ya gabata a farko wanda ya cancanta ya limanci jama'a shine wanda ya fi kwarewa a wajen karatun alkur'ani wanda ya fi su kenan karatun alkur'ani amma a nan ba ana nihi karatun alkur'ani zallansa ba ba tare da sanin bakin gwargwado abin da ya zama wajibi na hukunce-hukuncen sallah gane ko kenan a nan inda ya san hukunce-hukuncen sallah bakin gwargwado komin karancin iliminsa inda ya zamanto ya fi ƙwarewa a wajen karatun alkur'ani to shi ya fi cancanta wato ya yi limanci yan kuma sun daidaita a wajen karatun alkur'ani kuma sai a koma wajen fahimtar sunna wanda ya fi sanin hukunce-hukunce sannan shi zai zamanto limami kenan daga cikin matakan shine har a zo a kan abin da ya shafi shekaru in sun daidaita duka a waɗannan maratikin to sai a diba wane ne ya fi shekaru wanda ya fi shekaru kenan shi zai limanci jama'a shi ne a nan maza Allah ya ce masa wani ya umma kuma akbaru kuma maza Allah ya ce mafi girman ku ma'ana wanda ya fi shekaru daga cikin ku maza Allah ya ce zaman to limami da haka ne a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana da halaccin wato bulaguro wato na mutum biyu za mu tashi babe na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن نافع هو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن حسين وابن عبد الرحمن عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي هو عامر بن شراحيل عن قروة بن الجعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قال سليمان هو ابن حرب عن شعبة عن قروة بن أبي الجعد تابعه مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل عن هشيم هو ابن بشير الواسدي عن حسين عن عن حسين عن الشعبي عن قروة بن أبي الجعد قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التي... عن أبي التياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alkhairu manzon Allah ya ce su dawakai ma'qudun fi nawasi alkhairu manzon Allah ya ce an kulla alkhairi a makwalkwatar kansu ila yawmil qiyama har izuwa kiyama ma'ana Allah ya saka albarka ta musamman a makwalkwatar kan dawakai har zuwa kiyama lafazin nawasi jam'i ne na nasiya in aka ce nasiya wato ita ce maɗiga kenan a hausa kamar misali idan ka kalli kan jinjiri kan yaro idan an aske inda za ka ga kamar yana dumfasawa yana sama yana ƙasa gaban nan kenan shine ake kira da nasiya jam'unsa shine nawasi kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa yuqraqul mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal aqdam haka kuma can yace la nasfa an bin nasiya da haka kenan gashin da yake fitowa a nan kenan ake kiran shi nasiya ita ce makwalkwatar kai shine ya ce wato alkhailu babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dawakai wato an kulla alkhairi a cikin an kulle alkhairi a cikin makwalkwatar kansu wato har izuwa kiyama idan aka ce nasiyatul faras makwalkwatar kan doki shine ma'ana inda wannan gashi yake zubowa kan goshinsa shine anan malam ya zo mana da hadisin wato abdullahi ibn umar allah ya kara musu yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairu wato su da wakai manzon allah ya ce fi na wasi alkhairu wato alkhairi na tabbace a cikin makwalkwatar kansu ila yau kiyama har izuwa kiyama har zuwa kiyama kenan albarka ce wadda Allah ya saka kuma albarkar wato na ɗurewa har zuwa kiyama wace albarkar ce shine zamu iske a hadisi a babi na gaba wato shine al'ajr wal magnam aka tambayi manzon Allah aka ce masa mece menene alkhairin da Allah ya kulle ya kunshe a bakwalkwatar kan dawakai manzon Allah sai ya ce al'ajr wal magnam wato lada da ganima lada wato da ganima idan don haka wannan yana nuna mana dokin da Allah ya saka albarka ya saka alkhairi a makwalkwatar kanshi shine dokin da aka tanada domin jihadi gane ko kamar yadda za mu iske babi na musamman wanda ke nuna mana cewa su dawakai kala uku ne akwai wanda doki yake zame masa hanya ce ta samun lada akwai wanda doki yake zame masa rufin asiri akwai wanda kuma doki yake zame masa hanya ce ta daukan zunubi shine anan yace alkhairu fi nawasi alkhairu ila yawmil qiyama manzo Allah yace shi doki wato akwai alkhairi a cikin makwalkwatar kansa har zuwa kiyama haka hadisi na biyu a baban hadisin urwa ibn al-ja'ad shine albariki Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa alkhairu ma'qulun fi nawasi alkhairu ila yawmil qiyama wato dawakai an kulle alkhairi a cikin makwalkwatar kansu wato har zuwa kiyama Allah ya kunshi alkhairi a ciki Sulaiman ibn Har riwayarsa daga Shu'ba sai ya ce an urwata bin Abi Ja'ad maimakon kenan an urwata bin lija'ad an urwata bin lija'ad shi sai ya ce an urwata bin abi lija'ad kenan ya ƙara abi shi ne ma yake cewa ta ba a ku musaddad wato musaddad ya masa mota ba a shi suleiman ibn harb kenan riwaya daga hushaim ibn bashir shi kuma daga husain wato daga al'imamu sha'abi shi ma sai ya ce an urwata bin abi lija'ad maimakon kenan urwata bin lija'ad illa kasancewar mafi yawan marwaita waɗanda suka rawaito hadisin daga shuba iya abinda suke faɗa urwatu bin lija'ad ba urwatu bin abi lija'ad ba shine anan kenan malam ya zo da hadisi na biyu a baban wanda shi kuma ya zo ne ta hanyar kenan urwa ibn dijad maimakon na farko daga abdullahi dan umar haka hadisi na uku a baban hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albarakatu fi nawasil kai manzon allah ya ce albarka wato tana cikin makwalkwatar kan wato dawakai Allah ya sanya albarka a cikin makwalkwatar kan wato dawakai kenan albarkar shine dai lada da ganima wanda wannan yana ƙara tabbatar mana cewa wato jihadi abu ne wanda yake mai zarcewa har izuwa kiyama an gane ko kamar yadda kenan zamu iske a babi na gaba wanda a nan kenan lada da ganima ku daman ba sa samuwa sai ta hanyar jihadi da haka wannan hadisi yana fa'idan mu ce waɗannan hadisai suna fa'idantar da mu wato mustahabbancin mutum ya tanadi doki wato domin jihadi domin irin abin da ake samu na lada wato ya same shi domin Allah ya saka albarka a cikin makwalkwatar kanshi kenan albarkar shine lada da ganima wanda ake samu باب باب باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر هو, هو وابن شراهيل الشعبي قال حدثنا عروة للباركي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aljihadu madi manzan Allah ya ce shi jihadi wato abu ne mai zarcewa har zuwa kiyama ma'albarri tare da shugaba wanda yake na kwarai walfajir da shugaba wanda yake malalaci an gane ko sawa'an shugaban shugaba ne wanda yake na kwarai ko kuma shugaba ne wanda yake azalimi to jihadi yana nan za a yi jihadi karkashin tutar shi har zuwa kiyama wanda wannan yana ƙara tabbatar mana a shar'anci shi jihadi baya kasancewa sai a ƙarƙashin tuta ta shugaba shugaban da aka yi masa mubaya gane ko ba haka ba kawai wani ya kwashi mutane da sunan cewa shine shugaba ya naɗa kansa cewa ku zo a yi jihadi jihadi abu ne wanda Allah ya shar'anta shi kuma yana da dokoki don haka anan shine ya ce ma'albarri kenan tare da shugaba wanda yake na kwarai walfajir da shugaba wanda yake malalaci kenan jihadi abu ne mai zarcewa har zuwa kiyama shine malam sai ce da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce alkhairu ma'aqulun fi nawasi alkhairu ila yawmil qiyama wato dawakai an kulle alkhairi a cikin makwalkwatar kansu ma'ana an kunshe alkhairi a cikin makwalkwatar kansu har zuwa kiyama shine malam sai ya zo da hadisin urwa albariki shine dai urwatu ibn al-ja'ad albariki Allah ya kara masa yadda ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa alkhairu ma'qudu fi nawasi alkhairu ila yawmil qiyama wato dawakai an kunshe alkhairi a cikin makwalkwatar kansu har zuwa kiyama sai ya ce al'ajru wal magnam lada wato da ganima lafazin al'ajir kenan yakan iya zamantowa badal ne na alkhair an gane ko kenan yaya zancen yake alkhairu ma'aqudun fi nawasi al'ajru wal magnam ila yawmil qiyamah kenan alkhairin shine dai al'ajru wal magnam ko kuma ya zamanto khabar ne na mubtada wanda yake mahzuf ai huwa al'ajru wal magnam alkhairin kenan shine lada da ganima don haka wannan hadisi yana fa'idantar da mu wato shine zarcewar shihadi har izuwa kiyama me yasa saboda nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya haɗa lada da ganima abu ɗaya wanda lada da ganima ko ba sa kasancewa sai a cikin jihadi shi ko jihadi abu ne wanda baya yiwuwa dole sai da mayaka wanda wannan yana ƙara fa'idantar da mu musulunci da musulmi sai ya dangana da alkiyama saboda ba kowa ba ne ba masu jihadi illa musulmi musulmi su ne wanda Allah ya shar'anta ma jihadi don haka kenan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa musulunci da musulmi sai sun dangana da alkiyama kuma jihadi yana nan kamar yadda Allah ya shar'anta shi har zuwa kiyama don haka maganar cewa yanzu yau babu jihadi sai dai jihadin nafsu da sauransu wannan duka magana ce jihadi wanda yake na takobi da sauransu yana nan wanda a ƙarshe har sai annabi isa alaihi salam wato da mabiyan da muminai a lokacin dawowarsa sai sun yi jihadi don haka kenan wannan albishir ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu cewa musulunci sai ya dangana da alkiyama kamar yadda a hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati ala al-haqqi mansuri la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala zalik aw kama qala manzo Allah yake cewa wata jama'a daga cikin al'ummata wato ba za ta gushe ba tana tabbaci akan gaskiya mansuriyin kuma halin suna ababen taimakawa daga gun Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ba su taimako na musamman sai ya ce la ya durruhum man khazalahum duk wanda zai musu makalkashiya ko wanda ya saba musu yayi hannun riga suka yi gaba su yayi yamma maza Allah ya ce ba zai cutar da su ba ya ce suna nan akan gaskiya a tabbaci har sai al'amarin Allah ya zo shine kenan alkiyama shine anan yace alkhairu manzon Allah yace dawakai ma'qudun fi nawasi alkhairu wato an kulle alkhairi a cikin makwalkwatar kansu yace ila yawmil qiyama har izuwa kiyama manzon Allah sai yace al-ajr wal magnam wato shine lada wato da ganima kenan wannan yana fa'idantar da mu dai mustahabbancin mutum ya tanadi doki domin jihadi babu man hitabasa farasan fi sabilillah bi qawlihi ta'ala wa min ribadil khayl qala haddathana ali ibn habs qala haddathana ibn al-mubarak huwa al-marwazi huwa abdullah al-marwazi qala akhbarana talhat ibn abi sa'id annahu qala sami'tu sa'idan al-maqburiyya يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم man ihtabasa farasan fi sabilillahi imanan billahi wa tasdiqan bi wa'di fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa bawlahu fi mizanihi yawmal qiyamah wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na girman lada na duk mutumin da wato ya riki doki domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah shi ne ya ce mani hitaba safarasan wato duk mutumin da ya ɗaure doki takanas fi sabilillahi saboda yaƙi na ɗaukaka addinin Allah shi ne sai ya ce liƙaunihi ta'ala saboda faɗar ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin suratul anfal wa min ribadil khayl da yace wa a'iddu lahum mastaqatun min quwwatin wa min ribadil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum ubangiji ta'ala yace wa a'iddu lahum mastaqatun min quwwa ku tanada ku tanadi iya abinda za ku iya na karfi wato domin yakar makiyanku shine ce wa a'iddu lahum ku tanada domin yakar makiyanku mastafatu iya abinda za ku iya min kuwati wato na wani karfi wanda yake na musamman maza Allah ya fassara mana kuwa sai ya ce ala innal kuwa arramyu maza Allah ya ce ku saurara karfin wato shine harbin kibiya to lalle bai takaita ba duk wani karfi wanda yake na makamin yaki wannan abu ne wanda yake ya zama wajibi ga muminai wato su tanada domin ƙara faɗaɗa musulunci a ban ƙasa domin su yaƙi dukkan makiyansu waɗanda suke masu hana ruwa gudu don haka kuma kowane zamani wato da irin makamansa na yaƙi kamar yadda a wancan lokaci dawakai ne da raƙumma da irin su takubba da masu da kibiyoyi su ne makamman yaƙi a wancan lokaci don haka kenan irin waɗannan makamai a yau kenan salon yaƙi ya canza dole a tanadi kenan makamai waɗanda suke na zamani wanda ake amfani da su a yau to wannan abu ne allah ya wajabta ma dukkan waɗanda suke muminai kenan ya kasance sun tanada a ƙarƙashin shugabansu kenan ya kamata ya zamanto an yi wannan tanadi kamar yadda umarni ne ubangiji subhanahu wata'ala yi illa kasancewar shugabannin na musulmi su ne suka yi rauni shine ya ce wa min ribadil khayr da yace mastafatun min quwwatin sai yace wa min ribadil khayr haka nan wato game da shi ne daure dawakai kenan ku tanadi dawakai ku daure su saboda jihadi sai yace turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum don ku razanar da makiyan Allah makiyanku kenan su ne kafirai duk lokacin da suka ga kun tanadu wasu makamai na yaƙi kenan za ku ringa tsoratar da su kuna firgitar da su kenan wanda yake matsoraci a farko dai shi ba zai kawo hari ba kuma a kullum yana cikin ɗaɗɗar cewa a kai masa hari yau ko gobe shi ne anan malam sai ya zo da hadisin sa'id al-maqburi yana ba da labarin cewa ya ji abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa za allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani ita ba safararsan fi sabilillahi duk wanda ya ɗaure doki domin yaƙi na ɗaukaka addinin allah imanin billahi don gasgata ubangijinsa cewa shine ya shar'anta masa jihadi kenan don yin imani da Allah cewa shine ya shar'anta jihadi wata sudiƙan bi wa'adihi kuma don gasgata alkawalin da Allah ya yi masa wato na lada na cewa duk wanda ya fita jihadi ga ladan da Allah ya tanada masa faza Allah ya ce fa inna shi ba abu lalle ƙoshin dokin wariyahu kenan ƙoshinsa da abinci wariyahu da ƙoshinsa da ruwa wa rausahu da kashinsa wa baulahu da baulinsa fi mizanihi yawmal qiyama gaba ɗaya yana cikin sikelin shi na lada a ranar kiyama wato ba ciyawar da ya ci ya ƙoshi ba ruwan da ya sha ya ƙoshi ba kashin ba bawalin ba ne za a kawo a zuba wato a cikin sikeli a aladan ci da sha da ya ba doki ya koshi da kashin da ya yi da bawalin da ya yi ladan wannan abin da ya samu shine aikan saka shi a cikin sikelin shi a ranar kiyama wanda tare da cewa dalilai sun tabbatar da cewa shi awo da za a yi na lada a ranar kiyama kusan kala uku ne wanda wani lokacin aikin da mutum ya aikata shine za a jassama shi a maida shi kenan wani gangan jiki a saka a cikin sikelin a aula kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa a hadisin da yake cewa ad-duhuru shatrul iman sai yace walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard kaga ashahid cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan alhamdulillah alham fadar alhamdulillah wato tana cika sikeli haka kuma a hadisin da yake cewa kalimatani saqilatani alal lisan habibatani ila rahman da yake cewa kalimatani khafifatani alal lisan habibatani ila rahman saqilatani fil mizan sai ce subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi a shahir cayi sakilata ne fil mizan masu nauyi ne a cikin su ke to haka wasu malamai suka ce kenan aikin da mutum ya aikata Allah zai suranta shi a maida shi wani gangan jiki a saka shi a cikin sikeli a auna shi a ranar kiyama kenan wannan hadisi yana iya kasancewa ci da sha da mutum ya ba doki ya ci ya sha ya koshi da bawalin da yi da kashin da yi gaba ɗaya Allah zai suranta su a zuba su a cikin sikeli a auna a ranar kiyama wani lokaci kuma wato kasancewar littafin aiki na bawa shine za a dora a cikin sikelin a auna kamar yadda hadisu da bai kwaka hadisi ne wanda yake mai tsawo wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa a ranar kiyama za a fito da wani daga cikin al'ummata maza Allah ya ce sai a baje masa littattafansa na miyagun ayyuka da ya aikata littafi riba daya a lokacin nan kowane littafi ɗaya maza Allah ya ce iya tsawon ganinsa a lokacin nan shi bawa idan ya kalli waɗannan littattafai wanda ya aikata dukkan waɗannan ayyuka ya bincika ya bincika ubangiji ta'ala sai ya tambaye shi sai ya ce masa shin wai mala'ikuna sun zalunce ka sun rubuta maka laifin da ba naka ba sai ya ce a'a ya ubangiji na duk abin da yake cikin wannan littafi na tabbata ni na aikata hankalinsa ya tashi ubangiji ta'ala sai ya tambaye shi kana da wani hamzari da zaka kawo cewa ubangiji na bani da wani hamzari ubangiji ta'ala sai ce masa kwantar da hankalinka kana da wata ajiya a gum wadda baka san da ita ba a lokacin na manzo Allah yace sai a huddo wata bidaka bidaka ce bidaka kenan wata ilkart ce wanda manzo Allah yace a jikinta akwai la ilaha illallah a lokacin nan shi bawa idan ya kalli wannan karti sai ce ya ubangiji na ina wannan kati za ta iya da wannan littafi da riba daya ubangiji ta'ala sai ce masa kwantar da hankalinka wannan yini yini ne wanda yake na adalci ba za a zalunce ka ba a lokacin da manzo Allah ya ce za a dora waɗannan littattafai da riba daya a tafin su kenan sannan ita wannan yar karta a dora ta akan tafin guda gaba ɗaya sai ta rinjaye su ta yi ƙasa su kuma su yi sama maza Allah sai yake cewa babu wani abu wanda yake rinjayar wato kalima ta la ilaha illallah ba wani abu wanda ya fi sunan Allah nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama kaga awon anan littafin aikin ne ake aunawa kenan kala na biyu daga cikin awo wanda zai kasance a ranar kiyama nau'i na uku shine shi mutumin shine za a ɗauka a saka a cikin sikelin a auna kai mai aikin kai ne za a saka a cikin sikelin a auna wanda dalilin da yake tabbatar da haka shine hadisin da wata rana abdullahi dan mas'ud ya hau kan itaciyar aswaki yana famar ya kakkaɓo ma wato dabobinsa da yake kiwo ganyen su ci iska sai ta ringa rauda itaciyar dama ita itaciyar asuwaki ba wata icce ba ce ba wadda take mai girma da shi da wannan in gaba ɗaya iska take kaɗa su saboda shi mutum ne wanda yake ramamme kuma yana da ƙwabri wanda yake siri-siri sai wasu daga cikin sahabbai suke masa dariya sai manzan Allah yake cewa kuna masa dariya ya ce wallahi ya ce ƙwabrin ɗan mas'ud ya fi dutsen uhudu nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama kaga a nan kenan kwabrin manzan Allah ya ce ya fi dutsen uhudu nauyi a cikin sikeli kenan wannan ya nuna cewa mutumin shine za a saka a cikin sikelin a wannan haka a hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa so da yawa ya ce mutum wanda yake kiba-kiba wanda yake koshashe za a zo da shi a ranar kiyama a ɗora shi akan sikeli domin a auna manzan Allah ya ce wallahi ba zai yi nauyin fuffukin sauro ba duk kibar shi duk koshin shi to fuffukin sauro ya fi shi nauyi a cikin sikeli to don haka shine anan ya ce fa inna shi ba'ahu lalle wato koshin dokin da zai yi da ciyawa wariyahu da koshin da zai yi da ruwa in aka ce arriyu shine koshi da ruwa ashiba shine koshi da abinci wa rausahu da kashinsa wa baulahu da bawalinsa fi mizanihi yawmal qiyama yana cikin sikelin shi na lada a ranar kiyama na malamai suka ce kenan ladan waɗannan abubuwa shine zai kasance wato a cikin sikelin a ranar kiyama wanda a takaice wannan hadisi yana fa'idantar da mu fagula ta tanadar doki domin jihadi na ɗaukaka addinin Allah ma'ana mutum ya tanadi doki inda anan ya nuna mana cewa da cinsa da shansa da kashin shi da bawalin shi duka yana cikin mizanin mutum a ranar kiyama amma wannan ba kowane doki ba ne ba ake samun wannan lada face dokin da aka tanade shi domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah tunda cayi mani hitaba safarsan fi sabilillahi ya ƙayyade duk wanda ya ɗaure doki domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah sannan kuma da sharaɗi imanin billahi sai mutum ya kyautata niyya kenan imanin billahi don imani da ubangiji cewa shine ya shar'anta masa jihadin wata sudikan bi wa'adihi kuma don gasgata wato alkawali na Allah subhanahu wa ta'ala don haka a nan a sababin kyakkyawar niyya mutum yakan samu lada cikakke akan abin da bai aikata ba dokin ne fa kawai ka daure da wannan niyya to ko da baka fita jihadin ba to kana da wannan lada wato har zuwa kiyama in dai mutum ya daure da kyakkyawar niyya kuma dan gaskata alƙawarin da Allah ya yi babu smil farasi wal himar قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم هو سلمة بن دينار عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن أبي هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم مهرمون وهو غير مهرم فرأوا حمار وهش فرأوا حمار وحش قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال لها جرادة فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا فتناوله فحمل فأكره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء قال معنا رجله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني أبي بن عباس بن سهل عن أبيه هو عباس بن سهل عن جده هو سهل ابن سعد السائدي رضي الله عنه أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له أفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا بندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shar'anta mana wato sanya ma duki suna da jaki ma'ana kai masa wani lakabi ka sanya ma duki suna ko jaki kuma abin bai takaita ba ga waɗannan dabobi guda biyu dabba yi mata suna halak ne an gane ko kamar yadda a nan za mu ga dalilai waɗanda suke tabbatar mana halaccin yi ma dabba suna kamar yadda a nan wato malam ya yi babi na musamman shine ya ce babu simil farasi isim bi ma'ana tasmiya ai babu tasmiyatil farasi wal himar ma'ana yi ma doki suna wato da jaki wanda kar mu manta tun a cikin kitabu sala ya gabata na cewa masallaci akan iya rada masa suna shine yake cewa hal yuqalu masjidu bani fulan hal yuqalu masjidu fulan za a iya cewa masallacin wani dan haka a masallaci akan yi masa suna wanda muka wuce da hadisin da ibnu umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasau da wakai tun daga saniyatul wada wato zuwa masjidu bani zurai zuwa masjidu bani zurai don haka a nan kuma babi ne wanda yake nuna mana cewa doki da jaki akan iya yi masa suna an shir'anta mana kenan yi masa suna kamar yadda a nan malam ya zo da hadisi na farko a ƙarƙashin baban hadisin abdullahi ibn abi katada daga mahaifinsa shine abu katada tal-ansari shine al-haris ibn rabi'i Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwa ya kasance ne lokacin da za su tafi makka fatakhallafa abu qatada shi abu qatada wato sai dan yi jinkiri ma'a ashabihi tare da wasu abokansa wa hum muhrimun halin suna ɗauke da harami kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a sun yi gaba shi abu katada shi kuma da wasu abokansa kenan sun ɗan yi jinkiri sun biyo baya wa huwa gairu muhrim amma shi baya ɗauke da harami a duk cikin jama'ar shi kadai ne baya ɗauke da harami amma abokansa gaba ɗaya wato suna ɗauke da harami domin sun zo za su zo makka ne domin yin umra fara'au himara wahashin wato sai suka hango jakin jeji yana kiwo kabla an yi rahu kafin shi abu kata da ya ga jakin su abokan sai suka hango ga jakin jeji can falamma ra'auhu lokacin da suka hango wannan jakin tarakuhu sai suka kyale abu kata da ba su nuna masa ba su dai sun san cewa a matsayinsu baya halatta wato su farauce farauta tunda suna ɗauke da harami duk wanda yake ɗauke da harami Allah ya haramta masa farauce wato farauta kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai kar ku kashe farauta halin kuna ɗauke da harami don haka falon mara auhu lokacin da suka hango wannan jakin jeji yana kiwonsa tara kuhu sai suka kyale shi su ba su taba ba su kai masa hari domin shari'a ta hana su kuma su ba su nuna ma abu katada tara kuhu sai suka kyale abu katada hatta ra'abu abu katada har shi abu katada da idan shi kenan ya hango jakin faraki ba farasan lahu da ya hango wannan jaki kawai sai ya ƙure ya hau dokinsa yuqalu la aljarada abinda ake ce ma dokin sunansa shine aljarada aljarada kenan fara an kamanta shi da fara saboda wato gudun shi kenan irin yadda fara take tashi kenan wajen gudu tamkar yana tashi shine yace yuqalu la aljarada kenan ana ce ma dokin kenan jarada ake kiransa fasa'alahum an yunawiluhu saudahu abu katada da ya fure bayan dokinsa ya manta bai dau bulala ba sai ya nemi cewa su bashi bulala su bashi bulalar safa abu sai suka ki ya ce hallo su bashi mashin shi suka manta hallo suka ki ya fusata ya sauka ya dauki bulalar shi ya dauki mashin shi ya fure doki shi ya ce fatana walahu ya sauka ya ɗauko bulalar fahamala sai ya kai ɗauki akan wannan jakin jeji fa'aƙarahu sai ya soke shi tuni ya horauce jakin al'aƙar shine wato soke dabba shine fa'aƙarahu sai ya soki wannan jakin jeji da mashinsa ya zo ya kaso wannan jakin jeji ya yanka ya heɗe aka gasa ثم أكل فأكلوا yaci su ma abokan nasa suka ci bayan har sun kusa ƙoshi fanadimu sai suka yi nadama yaya za a yi mu ci naman farauta kuma alhali mu muna ɗauke da harari suka ce kai bari dai mu je ku bari har mu je mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace falamma adrakuhu lokacin da suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su suna baya shi yana gaba qala sai manzon Allah yace hal ma akum minhu shay'un shin akwai wani abu na naman jakin tare da ku qala sai yace ma'ana rijiluhu yace muna da kafar ma'ana akwai kafar kenan karbata ga sassa sun koye ta sun ajiye suka kawo suka zo da ita fa aka zaha nabiyu sallallahu alaihi wasallama fa aka laha manzan Allah ya karba ya ci amma kafin haka manzan Allah sai da ya tambaye su ya ce a cikin ku akwai wanda ya nuna masa jakin lokacin da kowa gani suka ce a manzan Allah ya ce akwai wanda ya taimaka masa akan horauce wannan jakin suka ce a manzan Allah ya ce don haka ku ci ya ce inda saura ni ma ku bani a lokacin nan suka huddo wannan cinya suka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci kaga don haka a nan wato sai suka kau da kai ba su nuna masa ba ya nema su ba shi bulala ba su ba shi ba don haka duk abin da aka warautu na naman daji in dai shi wanda yake ɗauke da harami ba a warautu ba takanas saboda shi kuma bai taimaka ma shi wanda ya warautu kintu wannan ya halatta ya ci amma in ya fahimta cewa takanas saboda shi aka farauto to baya halatta ya ci kamar yadda shi ma hadisi ne ya gabata a su'ab ibn jassama al-laifi wanda da ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tahowa lokacin da suka zo suna kan hanyar zuwa makka a wani jeji da ake kiran shi waddan a lokacin nan asab ibn jassama allaisi ya dauki makaminsa ya shiga jeji ya farauto jakin jeji ya kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi manzan Allah sai ya ki karba manzan Allah sai ya ga damuwa a fuskar asab maza Allah sai yake lallashinsa yake cewa ya sa'ab ba komai ya hana mu karɓi kyautar kafaci muna ɗauke da harami saboda maza Allah ya fahimci cewa takanas saboda shine ya hurautu wannan jakin wannan wahadisi yana fa'idantar da mu in dai takanas saboda mutum aka hurautu to baya halatta ya karɓa in dai yana ɗauke da harami amma in ba dan kai ba aka farauto to wannan kuma ya halatta kamar yadda anan abu katada ba dan su bai farauto ya farauto ma kansa ne kenan dan haka anan suka yi tarayya suka ci maza Allah ya ce shi ma inda saura a bashi aka bashi ya ci a shahid dai anan malam ya zo da wannan hadisi domin fadarsa shine yace faraki ba farasan lahu yuqalu lahal jarada ya hau dokinsa dokin ana kiran shi da suna aljarada wannan gaba kenan tana fa'idantar da mu wato shine halaccin yi ma doki suna inda a ce yi ma dokin suna laifi ne da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hane su haka hadisi na biyu a baban hadisin wato shine sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yake cewa kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi ha'idina farasun wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani dukinsa a cikin garkan nan ake daure doki yace yuqalu lahu luhay sunan dokin shine al-luhay al-luhay ake kiran shi an masa wannan suna saboda yana da doguwar wutsiya tamkar wato wutsiyar ma'ana wai tana rufe kasa ne saboda yana daga cikin alama ta kyawun doki a samu doki da doguwar wutsiya an gane ku doki wanda yake mai doguwar wutsiya yana daga cikin dawakai waɗanda suke zaba ba domin lafazin luhaif wato tasgir ne na lahaf idan aka ce allahaf wato shine kenan mayafi wanda ake lulluɓa da shi kenan saboda wato doguwar wutsiyar shi wanda yake rufe ƙasa da ita shine ake kiran shi luhaib qala abu abdullah al-imam al-bukhari sai yake faɗa cewa wa qala ba'dhum wato wasu daga cikin marwaita suna faɗa al-luhaib an gane kuma maimakon al-luhaib wato shine al-luhaib na wannan hadisi a takaice shi ma yana fa'idantar da mu wato shar'ancin yi ma doki suna kamar yadda wannan doki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana da suna sunan shi shine al-duhaif sannan hadisi na uku a baban hadisin amr ibn maimun daga mu'az dan jabal Allah ya kara masa yadda mu'az yake cewa kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ala himari yake cewa wata rana na kasance akan kuturin jaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu ufair jakin ana kiransa da suna ufair an gane ko ufair wato sunan jakin lafazin ufair an ciro shi ne daga al'afr idan aka ce al'afr shine darza-darza kenan launi wanda yake ja wanda ya gaurayi da fari shine kenan ƙasa-ƙasa shine ake kira darza-darza a hausa kenan don haka kenan idan mace ce ce ake kiranta afra in namiji ne kenan a'afar kenan ufair kenan tasgir ne na a'afar shine yake cewa yuqalu lahu ufair sunan jakin wato ufair kenan darza-darza shine sai manzon Allah yake cewa da ni ya mu'az yace ya kai mu'az halata da ri haqqallahi ala ibadihi shin ka san menene haƙƙi na Allah akan bayinsa wa haqqul ibadi ala Allah kuma ka san menene haƙƙin bayi akan ubangijin su wanda ya lazumta ma kansa saboda tsantsar karamcinsa da fagularsa qultu sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa suke da sani ni ban san ba menene haƙƙin Allah akan bayinsa kuma ban san ba menene haƙƙin bayi akan ubangijinsu qala sai manzon Allah yace fa inna haqqallahi 'ala al-ibad lalle haƙƙin Allah akan bayinsa wanda ya wajabta musu an yi abu duhu su kadaita shi a cikin ibada wala yushriku bihi shay'a kada su tarar da komai wato da bautarsa ma'ana kada su yi shirka da ubangijinsu kaga wannan daidai yake da faɗarsa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku kadaita ubangijinku a cikin ibada kar ku hada bautarsa da wani shine yace fa inna haqqallahi 'ala al-ibadi lalle haƙƙin Allah akan bayansa an yi abuduhu su kadaita shi a cikin ibada wa la yushriku bihi shay'a kada su tarar da bautar shi da komai sai yace wa haqqul ibadi haƙƙin bayi 'ala Allah akan ubangijinsu Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a shine Allah ba zai azabtar da duk wanda wato ya mutu baya shirka duk wanda ya mutu baya shirka to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai azabtar da shi ba ni yake nihi nan cewa in ya zo da cikakken tauhidi to kai tsaye makomar shi aljanna kenan ko da an azabtar da shi to azabar ba za ta zamanto ba azaba madawwamiya a ƙarshe gwalgwadon imanin shi ko mun kankantar shi za a fitar da shi kenan a kai shi aljanna shine yace wa haqqul ibadi alallahi haqqin Allah akan bayinsa Allah yu'azziba shine Allah ba zai azabtar da man la yushriku bihi shay'a duk wanda ya mutu baya shirka da shi qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah afala ubashiru bihin nas shin wannan abin da ka faɗa mun in ba mutane ma ba zan ba mutane albishir ba yana neman a bashi izinin cewa ya faɗa ma mutane wannan abin da aka faɗa masa shine ya ce ya rasulallah a fala ubashiru bihin nas shin yanzu ba zan ba mutane albishir game da wannan abin da ka faɗa mu qala sai manzo Allah ya ce masa la tubashiru ya ce kada ka ba su albishir illar fayattakilu in har ka faɗa musu sai su dogara akan wannan albishir su daina zagewa akan ayyuka na ibada kenan kawai sai su tsare tauhidi sun tabbata duk wanda ya tsare tauhidi makomar shi aljanna to shi kuma ko ka shiga aljanna gwalgwadon matsayinka gwalgwadon zagewarka akan ayyuka na ibada don haka shi ko mumini a kullun so ake ya zage akan ayyuka na ibada domin darajar shi ta ɗaukaka a gun Allah subhanahu wa ta'ala shine anan illar manzon Allah ya ce la tubashshirhum kada ka ba su albishir fayattakilu in har ka ba su wannan albishir sai su dogara akan wannan albishir kenan su daina zagewa akan ayyuka na da'a to mu'az Allah ya kara masa yadda ya koye wannan hadisi bai faɗa ma kowa sai lokacin da rayuwarsa ta zo ƙarshe sannan ya fito da wannan hadisi ya bayyana ma jama'a don kada laifin ɓoye ilimi ya hau kansa don haka kenan a nan wannan yana nuna mana ba da yafi koyi wani ilimi wato ga sauka wasu daga cikin jama'a wanda ake ganin cewa in aka bayyana musu wannan abu zai iya zame musu illa don haka a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hannu mu'azu cewa kada ya ba su albishir in ya ba su domin illar za su dogara akan wannan albishir su daina zagewa akan ayyuka na ibada a shahid kenan a hadisin da malam ya zo da shi jakin sunansa kenan ufair wanda wannan gaba tana tabbatar mana kenan halaccin kenan rada ma jaki suna dabba ka rada mata wani suna sannan hadisi na gaba shine hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda yake faɗa kana faza'un bil madina ya ce wani firgici wani lokaci ya kasance a birnin madina an samu tashin hankali ma'ana mutane suka firgita suka razana a sababin jin wani ƙara fasta'arar nabiyu sallallahu alaihi wasallama farasan lana anas ya ce manzon allah sai ya aru wani dokinmu yukalu lahu mandu ana ce da dokin mandu sunan shi mandu an gane ku na abu dalha ne shi ne ya ce yukalu lahu mandu ana ce ma dokin mandu faƙala sai yake cewa mara aina min fazai da maza Allah ya abu dokin ya fita bayan gari ya gami ke faruwa maza Allah ya kewaya ya kewaya bai ga komai ba sai ya dawo yake faɗa ma jama'a ma ra'aina min fazai manzo Allah ya ce ba mu gaba wani abu wanda zai firgitar da mu ya tada mana hankali babu komai manzo Allah ya ce wa in wajadna kula baharan ya ce lalle wannan doki manzo Allah ya ce mun same shi teku ne manzo Allah ya kamanta dokin da teku wato a wajen yawan gudu yanda teku yake da yawan ruwa to haka wannan doki yake da yawan gudu shine yace wa in wajadnahu la bahar tabbas manzo Allah yace wannan doki yace mun same shi teku ne kenan a wajen gudu a shahid kaga yuqalu lahu mandu sunan dokin shine mandu mandu an ciro shi ne daga annadib annadib shine wato kwadaitarwa kenan ka daga murya ka kirayi mutum akan wani abu na kwadaitarwa shine kenan ake kira mandubu ko kace mustahab kenan sunan dokin mandu kuma wanda kar mu manta wato a babi wanda ya gabata hadisin wannan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiranta da suna alkaswa alkaswa da haka dai wannan yana nuna mana halaccin yima dabba suna kenan ba laifi bane kenan shine a nan kenan malam ya zo mana ya yi babi na musamman a cikin wani kitabul jihad kenan dawakai na yaƙi da sauransu kenan ba laifi duka ana iya musu sunaye nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك